المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lafira alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun kwana jiya a jeren kisoshin nan da wannan sura za ta jero mana dama kamar da aka ambace ta suratul anbiya ne sura annabawa to daga cikin abin da take karantarwa tana karantar da kisoshin annabawa Allah tabaraka wata'ala na kissanta mu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kissoshin annabawa domin ya ƙara samun sabati ya ƙara samun yaƙini sannan kuma a yi mai tasliya ma'ana tasliya ban haƙuri ya rasulullahi duk abin da za ka haɗu da shi ka yi haƙuri ‘yan uwanka annaba sun haɗu da iri shi kuma suka yi haƙuri har Allah ya kai ƙarshen al'amarin don haka abin da kake haɗuwa da shi yanzu al'ada ce ta annabawa ‘yan uwanka sun haɗu da irin wannan don haka wala ka dustuhu zai abi rasulun min qablik hakika yin izgili da manzanni da yawa gabaninka ya rasulullahi suka yi haƙuri kai ma don haka ka yi haƙuri su ma kafiran makka abubuwan da suke yi kar su ɗauka su kaɗai suka fara a kafiran da suka gabata su ma sun yi irin wannan amma ga yadda aka yi musu don kar su ɗauka sun sha lallai za a yi musu yadda aka yi masauran waɗancan kafiran ya rasulullahi kai ma nasarar da aka ba annabawa yan uwanka za a baka irinta ya rasulullahi to shine hikimar kissanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kisoshi wannan sura kamar yadda muka buɗe ta jiya ko muka buɗe kissoshin ta jiya jiya ne aka fara kissar annabi Musa da Haruna da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد حقيقة آتينا منبا النبي إبراهيم rushdahu shiryarsa min qablu tuntuni aka ce min qablu ana nufin tun yana ƙarami lokacin da watan yake nuna watan karantar da al'ummarsa tauhidi karantar da al'ummarsa tauhidi yana ƙarami fa amma yana cewa yanzu kuna nufin wannan rana ita ce ubangiji na to ni fa ban san mai faduwa ban san ubangiji mai faduwa tana faduwa dan ya san za ta fadi tana faduwa ya ce a ko alama ni ban san ubangiji mai faduwa ba zan yi ubangiji mai faduwa ba ya ga wata ya fito ya ce kuna nufin wannan shine ubangiji na ko to ni ba ban san wanda ke faduwa wanda ke gushewa kenan shi ma haka har dai daga ƙarshe ya ce na barranta da abin da kuke bauta mawa na bar daga abin da kuke abubuwan da kuke bauta mawa ne masu gushe ni ko ba zan bauta ma Allah bai gushewa ba أنا أزلي أبدي سرمدي ديمومي الحي القيوم ina ubangiji na zan bauta mawa sai ya hujjace su wanda Allah tabaraka hujjatuna Ibrahim ala tarfa'u darajatin man to wannan shine rushd shiriyar da aka ba min qablu tabanan annabi Musa da Harun in ana maganar su dangane da annabi Ibrahim kamar je domin akwai shekaru dubbai tsakanin annabi annabi Musa to kaga kenan an fara da annabi Musa ko da Haruna sannan daga baya aka kawo magana annabi Ibrahim kaga shi annabi Ibrahim tuni ne tun ka da aka yace walaqa ibrahima rushdahu min qablu haqiqa mun ba annabi Ibrahima rushdahu shiriyarsa min qablu tun gabanin Musa tun gabanin Musa da Harun min qablu ai hadahu mun hashiryatar da shi qabla bulugihi tun gabanin balagarsa tun yana ƙarami yana ƙarami amma sai ka je yana cewa mahazi ta mafilul lati antum laha kifu bai wannan gumakan da kuke bauta mu ina iri ne menene amfanin bautar su ku faɗa mu amfanin bautar su yayi kace kace da masu bautar da bautar saboda mi tun tashin shi cikin shari'a ya tashi shine malamin min qabl tun yana dan karami tun yana jariri tun yana ƙarami matashi tun lokacin atainahu rushdahu muka bashi shiryarsa min qablu ay min qabli bulughihi ibrahimu nasha'a hadiya shehu radiyallahu anhu ce shi annabi ibrahim ya tashi hadiyan shiryayye shiryayye ya tashi tun tashi shi yana karami amma shiryayye ne mahdiyan kuma wanda ake shirya da shi watan mai shiryawa kuma wanda ake shirya da shi in an ce hadi mai shiryawa domin maganganun da ya yi musu inda akwai hankali sun isa su gano yana shiryatar da su ne zuwa ga bautar ubangiji shi kadai wanda shi ne mai kowa mai komai mai halitta kowa da komai wanda ya cancanci bauta kaga shirye da su kuma mahdiyan shiryayye daga Allah tabaraka wa ta'ala wa kunna bihi alimin wa kunna Allah tabaraka wa ta'ala ce matabbata muke alimi na masana bihi da annabi Ibrahima a cikin cancantarsa da matsayin da muka bashi ma'ana bi annahu ahlul lidhalik macancanci ne ga matsayin da muka bashi na shari'a da matsayin da muka bashi idh qala li abihi to za a shiga cikin issar gadangadan idh qala li abihi Allah tabaraka wa ta'ala ce ka tuna kaga issa kenan ake so a dauko ta tun farko idh qala li abihi ka tuna lokacin da annabi Ibrahim ya ce li abihi ga dan uwan babansa shine Azar wannan cewa idh qala li abihi ina jin mun karanta shi bara kuma an ji maganganun malamai akan annabi Ibrahim wannan azar da kissa ke kawo ta alkur'ani mahaifin annabi Ibrahim ne ko ba mahaifin shi ba ne malamai suka kasu gida biyu suka ce mahaifi wasu kuma suka ce ba mahaifin shi ba ne don haka waɗanda suka tafi akan ba mahaifin shi ba ne kar a ɗauke su makiya a ɗauka saɓani ne na addini kullum akwai shi fahimta ce ta addini kullum akwai ta in abin ran bai ma daɗi ba kar ka rika cewa yan bid'a suke cewa haka ba magana yan bid'a sabani ne tsakanin sayyidina Umar da sayyidina Abubakar ana samun sabani na fahimta a addini tsakanin sahabiwa ne ko sahabbai suwa ne da suwa ne ana samun sabani na fahimta kuma a tafi kan haka nan saboda Allah tabaraka wa ta'ala haka ya shata din domin sun yi sabani ne akan abubuwan da ake iya yin sabani akan su akwai abubuwan da ba za a yi saɓani a kansu ba usul babu maganin saɓani a kansu in ka gana saɓani kan furu' ne amma Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake wahdahu la sharika lahu ba maganin saɓani manzanni dukkan su adilai ne ba maganin saɓani a a a, a dukkan abin da ya shafi aqida ba maganin saɓani a nan guri aqaid ba maganin saɓani a nan guri zaka ga dukkan su usul din nan waɗanda babu saɓani a kansu amma dai abubuwan da ke da saɓani suna da saɓani kuma ba wanda ya isa ya kau da saɓanin na fahimta kuma magana ce ta malamai in waɗannan sun ce ba su yadda ba suna da matsayin da za su ce ba su yadda ba in waɗannan suka ce sun yadda suna da matsayin da za su ce sun yadda duk matsayin su malamai ne matsayin su malamai ne to saboda haka in an tuna mun tattauna akan wannan magana ta azar domin wancan karatu da ya gabata izqala li abihi azar ma yace daga cikin maganganun da malamai suka yi akwai jigo daga cikin shine al-Imam Suyuti rahimahullah al-Imam Suyuti rahimahullah watan komai ko ina alhamdulillah yana da hannu a cikin ilimin ma da fannona ilimin hadisi malaman hadisi khatimatul huffaz suke ce da shi khatimatul huffaz cikamakin huffazu na hadisi in an zo wajen malaman tafsiri to nan ma in an zo wajen tauhidi in an zo na wajen ulumul hadis da sauransu dai duka dai waɗannan fannona al-imamu suyudi alhamdulillahi Allah ya ba shi rabo mai tsoka a ciki to saboda haka al-imamu suyudi yana daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa azar din nan da alqur'ani ke karanta mana ba baban annabi ibrahimu da ya haife shi ne ba da ka ko bata yi ma daɗi ba malamai ne suka faɗi ko ta yi maka daɗi malamai ne suka faɗi kuma ba kore waɗanda su ba su yadda da haka ba su ma suna kan ra'ayinsu kuma za su ci gaba da zama kan ra'ayinsu amma waɗanda su kuma suna akan watan cewa ba baban annabi ibrahim da ya shi ne ba to wannan yancinsu ne kuma hujjarsu ce yancinsu ne kuma hujjarsu ce akwai maganganu kamar yadda na ce shi al'imamu suyuti rahimahullah ya yi littattafai ko risaloli waɗanda suke masu gamsarwa akan abin da ya shafi wannan matsala domin abin da wasu suka kalle ta farko nasaban manzo Allah sallallahu ta'ala sallam tsarkakakka ce tun daga sayyidina Abdullahi da sayyidatuna Amina radiyallahu ta'ala anhuma dukkan su muwahhidai ne harkan sayyiduna Adam da sayyidatuna Hawwa dukkan su muwahhidai ne ma'ana masu tauhidi ne to don haka idan ya zamo wani wanda alkur'ani ya tabbatar da shirkarsa kuma ya zo a cikin wannan nasaba to kuma kaga an samu warwarewar zance kenan don haka suka yi matsa bincike kuma suka gano azar ɗin nan ba baban annabi ibrahimu bane wannan azar ba baban annabi ibrahimu bane wanda jama'a da yawa daga malamai in ji al'imamu suyudi malamai da yawa imamu suyudi ya isa zama hujja amma wasu za ka yi sun ji ai suyudi kadai ne to su iya wuce kadai in dai ana khatimatul huffaz kuma maganganunsa ka bi su ba nashi bane na magabatansa ne zaka ja ce malam wane ya ce malam wane ya ruwaito to Allah magana imam ba ta imam suyubi bace don haka yace jama'a daga salafu sun tafi akan ba annabi Ibrahim bane al-allamatu suyubi yace ibnu abi hatim ar-razi ya kawo cewa fadar Allah tabaraka wa ta'ala wa iz qala wa iz qala li ibrahim wa iz qala ibrahim li abihi azara wadda muka wuto can kenan a suratul an'am wa iz qala ibrahim li abihi azara ka tuna lokacin da annabi ibrahim yace wa babansa kaga alƙawari yace babansa to za a gano babansa mahaifi ne ko ko dan uwan mahaifi ne yace inna aba ibrahim lam yakun ismuhu azara baban annabi Ibrahim ba sunansa Azar ba wa inna ma kana ismuhu Tara sunansa Taraku ba Azar ba sunansa Taraku ibnu Abi Shayba da ibnu al-Munzir da ibnu Abi Hatim watan sun ruwaita ta hanyoyi da yawa wanda wasu hanyoyin ma sun inganta ingantattu ne daga Mujahid qala yace laysa azaru aba Ibrahim Azar ba baban annabi Ibrahim bane azar ba baban annabi ibrahim bane haka mujahid yace ibnu abi shayba abubakar kenan malamin bukhari ne ibnu abi shayba ibnu al-munzir ibnu abi hatim ar-razi mai tafsirin nan shi ma ya kawo duka takan mujahid mujahid yace laysa azaru aba ibrahim azar baba annabi ibrahim bane haka na ma ibnu al-munzir da isnadi ingatacce daga ibnu jurayjin عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أفقد الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أنني ابن جريج وأن أنسى ابن جريج babban malamin hadisi wanda yana cikin 'yan ɗabaƙoƙin waɗanda suka dawwana hadisi a akan babu ba akan babu ba in an tuna tadwinin hadisi ya zo farko a har haɗa shi wata Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri az-Zuhri shine farko to sannan waɗanda suka biyo bayan sa can babu la'akari da babi babi in an kawo hadisin za a kawo hadisin alwalla watakila mai bi mashi na zakka ne watakila mai bi mashi na aure ne ba la'akari da babu ba amma waɗanda suka dawwana hadisai akan babu ba to su ne su ibnu jurejin su imam maliku وأول الجامع للأبواب جماعة في الأصل ذو اقتراب كابن جريج دشي فارا كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك وأن النسون يسكدونا كابن جريج لن أتمت أن ابن جريج أو جمال ما حديث فشي ابن جريج إنن واتن أبن ديكي فتاه ديدي فتاه الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال ليس آزر بأبيه إنما هو إبراهيم بن تيرخ أو تارخ بن شارخ بن ناخور بن فاطم yace sunansa tayyarahu babansa sunan babansa eh baban annabi ibrahimu tayyarahu ko tarahu dan sharif dan nahur dan fatim to kaji ba azar ba haka ibnu jurayjin yace ibnu abi hatim da isnadi ingatacce daga suddi yace qila inna ismu abi ibrahim azara inna yace ismu abi ibrahim azaru kabari shi sunan baban annabi ibrahimu azaru haka yace faqala sai yace a'a bal ismuhu tarahu ta kuskure ne tarahu ne sunansa eh an huskantar da shi kuma ta huskar luga da aka koma ta wajen luga ta aka ce to duk an ji kun kawo baban shi tarahu ko tayarahu ba sunan baban shi azar ba don haka wanda qur'ani ya faɗa ba azar ba ne to ya za ku yi da maganar qur'ani shi qur'ani ya ce abihi alqur'ani ya ce abihi da ka waɗannan malamai akwai amsar da za su amsa eh suna da amsa a gabansu alqur'ani shi ya ce iz qala ibrahimu li abihi ya ce baban shi to kuna da wata magana wajen baban shi aka ce i in an koma wajen lugar larabci shi alqur'ani balarabe ne alqur'ani balarabe ne don haka yana sauka ne yana hulɗa yana gudana da irin salon yadda larabawa ke magana da irin launin yadda larabawa ke magana da irin kwanton yadda larabawa ke magana haka alqur'ani ke magana don haka larabawa suna idilaƙin lafazin abu alal ammi ammi abinda ammu dan uwan uba wan uba ko kanin uba sunansa ammu to sukan yi idilaƙin abu akan ammu ba magana sarkin laraba ba ce magana laraba ce eh saboda wasu in suka rasa hujja sai kai sarkin laraba kafi kafi kafi alqur'ani iya larabci ko kai Allah iya larabci aka ce wal iyazu billah ai magana ba ta sarkin laraba bace ta malamai ce kuma su ma malaman mai da abun suka yi ga masu shi su ne larabawa sai da aka kuma ga larabawan aka gano suna idlaqin lafazin abu akan ammu yace sha'ian wannan ya daidaita da yawa yace dubunu fara ga shi kundin shine alqur'ani wafi tanzil alƙur'anin ya saba kiran ƙanin uba uba ya saba kiran kaka uba kuma duk shine ƙur'anin dai wanda ya ce isƙali li abihi azara ko to kuma bari ka ji ya kira wasu waɗanda ba iyayen ba mahaifa kuma ya ce musu abu ya ce am kuntum shuhada'a إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لأبيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا yace lokacin da ko kuna nan ne lokacin da annabi Ibrahim annabi yana ce da su me za ku ci gaba da bauta ma bayan na wuce yana jarraba su yaji sai suka ce za mu ci gaba da bauta ma ubangijin nan naka na abudu watan ilahaka wa ilaha aba'ika wanda shine kuma ubangijin iyayenka kaji ubangijin iyayenka to bari ka ji su wane ne iyayen da ya fara sai ce ibrahima iyayenka ibrahima wa isma'ila wa ishaqa su ne iyayen annabi yaqubu to tabbas ba wai kokanto ko saɓani annabi ibrahimu kakan Yaqubu ne ba baban Yaqubu ne kakan Yaqubu ne ba baban Yaqubu ne amma alqur'ani ya kira shi ba ya kira shi baba za mu ci gaba da bauta ma ubangijinka ubangijin iyayenka iyayenka ana tunanin ajiya ce ishaqa sai ce a ibrahima ashe alqur'ani ya saba saboda larabawa na kiran kaka uba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana da'awatu abi ibrahima wa bisharatu isa tsakanin annabi ibrahimu da manzon Allah akwai kakanni da yawa amma yana kiran annabi ibrahimu baban shi millata abikum ibrahim addinin babanku annabi ibrahim to kaga alqur'ani ya saba kiran kaka uba kaga ba magana sarkin laraba ba ce a dai bude kunne sosai aji abin da a gaskiya kuma a karba a bayi ka ibrahim kaji kaka ibrahim kaka ne an kira shi wa uba to sai na biyu wace wa Isma'ila Isma'ila ba baban yaqubu bane ammin yaqubu ne dan uwan baban yaqubu ne shi isma'ilu dan uwan ishaqa ne amma ga alqur'ani na kiran shi aba'ika aba'ika ashe ana kiran kanin uba uba don haka dan an kira azar baban annabi ibrahimu ka'ida ce ta larabci wadda qur'anin ma ya saba da yinta zaka ba wani abun ba wani abun rigima bane ko kada ba wani abun rigima bane ko sai in kace zaka yi rigima an ce bi abihi baban ba baban shi bane da haife shi to in ka gama wannan rigimar dawo kai rigimar da qur'ani kuma ya ce ma ibrahim baban yaqub in ka gama da wannan kuma sai ka dauko wannan in ka gama da wannan kuma ka ɗauko ya ce ma Ismaila baban Yakubu wannan rigima ita ma sai ka share mata fili ita ma ka yi ta amma in ka yadda da wannan ka yadda da wancan duka sannan ya kawo Ishaqa ya to kaji Ishaqa shi baban Yakubu amma Ismailu ammi ne Ibrahimu ammi ne fa atlaqa ala Ismaila ko fa udlika akai idlaqi ko fa atlaqa alqur'ani yayi idlaqin lafazin a tallafzal abi ala isma'ila ya yi da yakin lafazin abu ga isma'ila tare da isma'ilu wato wa huwa ammu yaquba yace ammi yaqubu ne kama atlaqa ala ibrahim wa huwa jadduhu kamar da itlaqi lafazin abu ga ibrahim kuma kakan yaqubu ne ba baban yaqubu bane kaji wannan dalili daga alqur'ani sannan ibnu abi hatim daga ibnu abbasin ابن أبي هاتم تكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول عبد الله بن عباس يا زمينا شوى الجد أب mu a larabawa kaka ma muna kiran shi uba mu a larabawa kaka ma muna kiran shi uba waya tulu har sai yana newon wa kansa shahidi yace muna da dalili ga alqur'ani qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika sayyidina abdullahi ibn abbas na kafa hujja da idlaqin su na ce ma kaka uba daidai ne ga maƙur'ani suna da dalili daga alƙur'ani ibn akharaja abul aliya akharaja ya fitar daga abul aliya fi qauli ta'ala daga cikin zancen sa madaukakin sarki wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila qala abin da yace summiyal ammu abad abul aliya daga malaman tafsiri ne yace an ambaci nan kam an ambaci ammi uba kaga kenan ana ambaton anni uba wa akhraj an fitar watan daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi abin da yace al-khalu walidun wal am walidun wata la hadhihi al-aya yace watan Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yace al-khalu dan uwan uwa a larabci akan kira shi walidi ammi dan uwan uba akan kira shi walidi sai karanta wannan aya أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا سيكرنتو wannan aya shi Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi waɗannan duka aqwalu ne daga sahabbai sai tabi'ai sai ayyimma sahabbai tabi'ai ayyimma ga sunan suna tabbatar da ana kiran ƙanin uba uba ana kiran kaka uba don haka ba laifi bane don an fassara cewa ba baban shi ne da yafe shi ba saboda kuma ba wai haka kawai ba akwai dalilai waɗanda za mu ji su insha Allah haka na ma daga abin da ke ƙarfafa wannan abin da a watan ma afraja ibn al-munzir fi tafsirihi bi sanadin sahihin abin da ibn al-munzir ya fitar daga da isnadi a tafsirinsa da isnadi ingantacce takan Sulaiman ibn Suradin Sulaiman ibn Suradin qala yace lamma aradu an yulqu Ibrahim fi nari lokacin da suka so su jefa Annabi Ibrahim a cikin wuta ja'alu suka hadu yajma'una al-hataba suna tara itace hatta an kanat al-ajuz la tajma'u al-hataba sai da takajjud tsohuwa tugub tugub ba a dauke mata yo iccen da za a kone Annabi Ibrahim ba tsohuwa tugub tugub ba a dauke mata ba falamma aradu an yulquhu fin nari lokacin da suka yi watan suka yi yunkurin jefa shi cikin wuta qala annabi ibrahim yace hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mani ma ma dalla da madogara shine Allah to lokacin da suka jefa shi qala Allah sai Allah ta'ala ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahima ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta ki zamo sanyi kuma sanyin na lafiya ba bai cutarwa ba ga annabi ibrahim fa qala ammu ibrahima sai ammin annabi ibrahim ya ce ammin annabi ibrahim kaji sai ce ammin annabi ibrahim ya ce min ajili dufi anhu ai saboda ni da matsayina ne aka tunkuɗe mai wutar bata aibata shi ba bata illata shi ba fa arsalallahu alaihi shararatan minan nari fa waqa'at ala qadamihi fa ahraqathu yana faɗin wannan magana sai Allah ya kunyata shi yace shi din wa sai ya koro ya turo wuta bila wuta ta taso mashi sai da ta kona shi kaji na mahallu shahidi fa qala ammu ibrahima ammi ibrahim kaga bai fassara mana isqali li abihi ba ya fassara isqali li abihi ay ammuhu ne isqali li ammihi kenan fa qassaraha fi hadha al-athar a wannan athari watan ya ya sarraha amma ibrahima faqad surriha ko sarraha fi hadha al-athari amma ibrahim haqiqa ya ya bayyana qarara a cikin wannan athari na Sulaiman ibn Surajid watan ammi ibrahim wa fihi fa'idatun ukhra watan akwai fa'ida kuma wata daban wa huwa annahu halaka fi ayyami ilqa ibrahim fi nar kuma ya halaka ya halaka a lokacin da aka jefa cikin wa'annan yan kwanukan da aka jefa annabi ibrahim a cikin wuta to lokacin ne amin nasa ya mutu وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن بأن إبراهيم ترك الاستغفار له لما تبين له أنه عدو لله ما القرآن قرر يا فتا منا النبي إبراهيم دا يا فاري من neman gafara. tun da ya yi alkawali sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya to ya cika alkawali amma falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu lokacin da al'amari ya bayyana gare shi cewa makiyin Allah ne sai ya barranta ga barin yi mai addu'a wa waradatil atharu bi anna zalika tabayyana lahu lamma mata mushrikan lamari atharu sun tabbatar cewa yaushe ne lokacin lamari ya bayyana gare shi lokacin da ya mutu yana mushriki wa annahu lam yastaghfir lahu ba'da zalik bai sake mai nema mai gafara ba bayan ya mutu to kuma za mu ji daga baya bayan ya tsufa nan fa da ƙarfin shi bai haihu ba sai bayan bayan shekara kusan 60 da wagga waƙiya bayan ya ban mai istighfari da wajen shekara 60 sannan kuma sai gashi yana addu'a yana rabbana ghafirli wa liwalidayya وللمؤمنين to ina kuma tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim bancin ya bai yayi bara'a daga yi mai istighfari kuma ya dawo bayan shekarar 60 wannan tambaya dole amsa ta tana buƙatar amsa kwarai da gaske to saboda haka ibn abi hatim ar-razi da isnadi ingantacce daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala yace ma zala ibrahim alaihi salam yastaghfiru li abihi hatta mata bai gushe bai na istighfari ga dan uban nan nashi har ya mutu falan ma ta bayyana lahu annahu adu lillahi falam yastaghfir lahu bayan lamari ya bayyana gare shi cewa makiyin Allah ne da ya sake nema masa gafara ba qatada watan an fitar daga Muhammad ibn Ka'ab da da qatada da Mujahid da Hasan Basri da wani su qalu sun ce kana yarjuhu fi hayatihi falamma mata ala shirkihi tabarra'a minhu yana nema mai gafara ne lokacin da yake rayu amma lokacin da ya tabbatar da ya mutu cikin kafirci sai ya tabarra aminu sun mahajar ibrahimu sannan bayan duk an gama wannan a cakwama annabi ibrahimu ya bar watan bayan wannan waƙi'a ta sa shi wuta to sannan ya yi hijira zuwa sham kamar yadda allah tabaraka wa ta'ala ya nasanta alqur'ani bayan mudda daga hijirar shi ya shiga misra ya haɗu da jababir watan basaraken nan ne kama karya abinda ya haɗu da shi har ya bashi sarra yana tare da sarra matarsa sarra wa akdamahu hajar ya bashi kuyanga hajar sun marja ila shami sannan bayan shekaru masu ya dawo sham sun ma'amarahu Allah ta'ala an yanqula an yanqulaha wa waladaha wa isma'ila ila makka Allah ya bashi umarni bayan ma an haife ta duhu bayan ya taho misra an ba shi kuyanga ya yi sadaka da ita ta haifi annabi isma'il aka umarce shi ya ɗauke ta da ita da annabi Ismail din ya kai su Makka ya ciratar da su zuwa Makka sannan sai aka dina addu'a rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram hayya zuwa rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab fastaghfir liwalidayhi sai gashi yana neman gafara ga iyayensa bayan shekara 60 an ce tabarra'a minhu ko tabarra ya barranta daga mai istighfar da halaki ammihi mudda dawila mudda mai tsawo don ayi lissafi wajen shekara hamsin da bakwai kusan shekara sittin tsakanin wancan barin yi mai ga nema mai gafara ma'ana mutuwa shi da wannan addu'a da yayi malamai suka ce tabbas waɗannan da yake ma addu'a yanzu ne mahaifan shi na gaskiya amma azar ba baban shi bane suka istinbadin wannan cewa lallai tabarru inda ya daga istighfari ya nuna ba baban shi ba ne to maganganun dai suna da yawa wanda ke tabbatar da annabi ibrahim babansa ba azar ba ne ba azar ba ne in mun koma ta wajen mun karanto sanidu na maganganu da asaru na sahabbai da kuma itilaƙin lafazin abu akan ammu wannan itilaƙun sha'i'un ɗaiɗaici an san shi ba wani ɓoye ba wata magana ba ce ɓoye ya sananne ne a wajen larabawa saboda haka kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam muka koma a hadisai ingantattu yana faɗin Allah tabaraka wa ta'ala bai gushe ba yana ciratar da shi daga tsatsa masu girma zuwa mahaihin ne masu tsarki falam yazal yanquluni min al-aslab al-karima إلى الأرحام الطاهرة مسفا مهذبا لا تتشعب الشعبتان إلا كنت في خيرهما الله تبارك وتعالى بيبشي بين أشرات الدنيا تندق أهبتني الله إلى الأرض في صلب آدم وقذف بي في صلب نوح وجعلني في صلب نوح وقذف بي في صلب إبراهيم ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة مسفا مهذبا لا تتشعب الشعبتان إلا كنت في خيرهما annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce watan Allah ya saukar da shi yana cikin tsatson annabi Adam daga sama shine daga aljanna sannan ya sanya shi tsatson annabi Nuhu ya jefa shi tsatson annabi Ibrahim bai gushe bai na ciratar da shi daga tsatsa masu girma tsatsa masu girma tsatson uba mai girma zuwa mahaifar uwa mai tsarki don Allah manzo Allah bai ce iyansa masu girma bane maza matan ma bai ce masu tsarki bane to dan Allah ina girma yake ga mushriki ba girma ga mushriki domin Allah tabaraka wataala ya faɗa mana inda girma yake walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin girma dai na ga Allah da manzon Allah da masu imani sannan babu tsarki ga mushriki don haka innamal mushrikuna najasun innamal mushrikuna najasun san dai mushrikai najasa ne to ya suna watan akwai najasa cikin wannan nasaba النبي صلى الله عليه وسلم زي شيء واتن من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة طاهرة ما هيهن ما سسألكي don haka ko zina ba su taɓa yi ba kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam nasabar ta gabaki ɗaya ba a taɓa samun uba wanda ya taɓa zina ba bai taɓa fasikanci ba balle shirka saboda haka nasabar manzo Allah kakal take lafiya lau take eh wannan kuma kamar yadda na ce ko wani ya ji abin bai mai ba saboda ya ji bai ji daɗi ba ba a sanyo kakannin annabi cikin gurguzun kakarai ba wannan abin bai mai daɗi ba to da Allah ya haƙuri wannan magana ce ta malamai eh ayi haƙuri magana ce ta malamai magana ce ta malamai al-Imam Suyuti yayi ko al-Imam Suyuti kada ya isa kare wannan matsala malaman da suka yi maganganu da yawa kan wannan mas'ala suna da yawa irin su al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki suna daga cikinsu da yawansu dai babu lokaci ba ba muna magana ne kan maudu'in mustaqilli ba a'a abin da ya kawo mu karatun isqala li abihi isqala li abihi in an fassara in an jiyo sun fassara abihi dan uwan baban shi ba magana sarkin larabawa bane a magana ce ta malamai magana ce ta malamai tun daga kan sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'u tabi'ina da ayyimma isqala li abihi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, lokacin da annabi Ibrahim ya ce li abihi ga ɗan uwan baban shi wa ƙaumihi da mutanensa waɗanda suke gurguzun waɗanda suke bautar gumaka su ne ƙaumihi ɗin ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun menene waɗannan tamafil waɗannan gumaka allati antum laha akifun wadda kuka zamo kun kifu akan bautarsu akifun kun kifu shehu ya ce ibrahimu kudubu tauhidi annabi ibrahim kusa ne jijjige ne na tauhidi bai taɓa magana ba sai dole sai ka cinci tauhidi cikinta shi kuma Allah bai taɓa kawo kisarsa ba sai ya ce wa ma kana minal mushrikin wa ma kana minal mushrikin ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walam yakun walakin kana hanifan musliman ولم يكن من المشركين ولم يكن من المشركين duk inda Allah ya ambace shi sai ya tsarkake tauhidin annabi Ibrahim shi ma annabi Ibrahim din da ya bude baki zai magana sai ka ji wata alama ta tauhidi da haka shehu ya mai jinjina ce Ibrahimu annabi Ibrahim kudubu tauhid jijjige ne na tauhidi la takallamu illa fi tauhidillahi tabaraka wa ta'ala baya magana sai cikin tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa sadir annabi Ibrahim yana yaro amma ya ƙulu lahun ma hazi tamasilu lati antum laha akifun bi ba ka gani ƙaramin yaro fa amma yana wautar da manya da tibai da sauransu wai waɗannan gumaka da kuke bauta mawa su wane ne su menene su menene su ma hazili menene su kaga ya ɗauke su a gurguzun marasa hankali bai ma ba su lamiri na masu hankali sai ce ma hazihi tamasil saboda ba su da hankali sai ce wai waɗannan gumaka menene waɗannan gumaka da kuke bauta mawa allati antum laha kifun wadda kuka lizima kuna bauta mawa wa antum muqimuna ala ibadatiha wa hiya la tanfa'u wa la tadurru wadda kuka dage kuka nace akan bautarta tare da bata amfanarwa bata cutarwa qalu wajadna aba'ana laha abidin qalu sai suka amsa masa amsa kuma irin amsar rashin amsa ai in an tambaye mutum me yasa kake bautar wannan sai amsa wadda a amsa ya ce don shi ya halicce ni don shi ya halicci sammai don shi ya halicci ƙasai don shi don su suka halicci kaza kaje ji amsa amma ina wajadna aba ana ba amsa ba sai ya ce sai suka ce qalu suka ce wajadna aba ana ai mun samu iyayenmu ne laha abidin suna bauta ma waɗannan gumakan mu ma sawunsu muka biyo kaga dai a takaicen takaitawa babu hujja cikin bautar gumaka cikin amsar da aka ba annabi Ibrahim ba a bashi hujja ba iya kadai ma cikin hujja ya gano rashin hujja cikin hujja ma'ana ba su da hujja illa kawai suna bautar abin da su ma ba su san dalili ba a'a iyayensu suka samu suna bauta haka su ma suke bauta abin da iyayensu suke bauta qalu wajanna aba'ana laha abidin qala wannan قال لهم إبراهيم النبي إبراهيم يتي لقد كنتم عنتم وآباؤكم في ضلال مبين لليكم كلامي يا رفا سبو دني آتيناه رشده ba yanzu ne aka bashi ba a tuni mun bashi rushi da shirye shi don haka yanzu yana magana ne da lafazin shirya shiryayye wanda an bashi shirye shi tuntuni ya tashi cikinta bai yi wani lokacin da bai san Allah ba bai yi wani lokacin da bai tsarkake Allah ba bai balle lokacin da yake shirka bai da shi wal kalati na hurushdahu za ka ke jin maganganun ga sun fito daga mai kananan shekaru amma maganganu ne na irin wanda ataina hurushdahu min qabl mun ba shi shiriyar sa min qabl tuntuni don haka yace to qala lahum ibrahim annabi ibrahim yace laqad kuntum tabbas haqiqa kuntum kun zamo antum ku wa aba'ukum da iyayen naku kaga zai musu kudin goro gaba ɗai sai ce laqad kuntum antum wa abaru wannan a larabci sai a ce an yi takidin lamiri mustatiri da lamiri baris abinda malaman nahu ke cewa kenan ma'ana ai kaga laqad kuntum kuntum fi'ilin kuntum fa laqad kuntum كنتم فعل كنتم فيه ضمير مستتر تقديره أنتم أشكن كنتم أقوي أنتم نقول لمير مستتري to wannan antum ɗin ɓoyayya da ke cikin kuntum to ita ce aka ɗauko antum barizi bayyanannen lamiri aka yi takidin wancan mustatiri kaga an yi takidin mustatiri da mi da barizi shine laqad kuntum antum abinda yasa hikimar da larabawa ke haka in za a yi adabi wa idza tawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin fa idza tawaita cikin istawaita akwai anta nan fi istawaita damirun mustatirun takdiruhu anta to sai aka yi takidin anta da ke cikin istawaita da anta bayyananna wa izastawaita anta wa man ma'aka saboda za a ce wa man ma'aka sai a ji daɗin adafi in aka yi wannan takidin lamiri mustatiri da bari da an ce wa izastawaita wa man ma'aka to abin bai kai amma sai a ce wa izastawaita anta wa man ma'aka alal fulki faqul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin sannan kuma annabi annabi adam alaihi salam eh shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya fida ba da shi annabi adam eh a cikin magana kissan nan ta aljanna shi ma anta wa zawjuka aljanna anta wa zawjuka aljanna uskun anta wa zawjuka aljanna masha Allah uskun ai uskun cikin fi'ilin uskun akwai anta kamar kace mutum kun akwai anta to haka cikin uskun akwai anta amma wannan anta da ke koyayya cikin uskun sai aka kawo ta anta bayyananna sai aka ce uskun anta saboda za a ce wa zawjuka to shine dalili shine irin wannan takidin abinda yasa muke saboda ƴan uwanmu ɗaliban ilimi abubuwan da ake karantawa a cikin littattafai na ƙawa'idu ya zamo ana ɗabbaka su to shine yake cewa watan qalu laqad kuntum antum wa aba'ukum haqiqa kun zamo ku din wa aba'ukum da iyayen naku fi dalalin mubin a cikin bata mabayyaniya bi ibadatiha da bautarta antum dallun to lalle ku batattu kuke antum wa abakum ku da iyayen naku wa ma ashadda jara'atal anbiya a shehu radiyallahu anhu ce kai annabawa saboda su na daban ne daban Allah ya kero su maganar da baka iya faɗi sai ka ji annabi na faɗin ta gaba gadi bai shakka bai shayi sai ka ji ya ce duk abin da kuke ji ku haɗo fa ajmi'u amrakum wa shuraka'ukum thumma la yakum amrukum alaykum gummatan ثم اقضوا إلي ولا تنذروا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها saboda jara'a da Allah ya ba annabawa to yace shehu ke cewa ma ashadda jara'atul anbiya watan karfin ran annabawa ya isa don haka Abdullahi ibn Umar in yazo wajen bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaji ya ce kamar da dari ni yarwaita a sunan dinsa sai kaji ya ce ma ra'aytu ashja'a ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم tunda nake ban taɓa ganin mai sadaukanta mai jara'a ƙarfin rai mai yanzu yanzu ya yadda mai yawan kyauta kamar manzo Allah ban taɓa gani ba ma ashadda jara'at al-anbiya qalu abi ibn bil hakim a karanta shi saboda haka akwai hadiya da muke son dan tattaunata wanda mun sha tattauna ta alhamdulillahi amma saboda lokaci akwai takardun da na akwai takardun na a maudu'i wanda aka sha tattaunawa akan shi waɗanda kamar yadda muka ce salafu sun kasu gida biyu masu tawilin ayatul sifati kai tsaye zan tafi masu tawili akan ayatul sifati da masu tafwidi akan ayatul sifati mana abin da ake cewa ayatul sifati ko ahadisu sifati waɗanda lallai ne wasu suna dagewa da ƙarfi da yaji ba su yadda a faɗi abin da ya inganta daga salafu ba ko abin da ya zo daga salafu ba an ce salafu a salafu salih sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina da ayyimma waɗannan abin da suka tafi a kan shi matsayinsu akan ayatul sifat ayatul sifat ko ahadithus sifat shine abin da aya za ta taho wanda zahirinta za ka ga ƙarare na kamanta Allah da halitta, ko cewa Allah na da hannu, ko ƙafa, ko idanu, ko menene, ko menene da sauransu, ko yatsu, ko abin da ya kama da wannan. To irin waɗannan ana kiransu ayatu sifat. In sun zo a hadisi, a hadisu sifati ake kiransu. To waɗannan malamai na da matsaya biyu, to wannan matsayar ta salafu ita ce ‘yan bidi'a ba su yadda da wannan matsayar ba su ba ta yi musu ba. Yesu suna son sai sun kawo matsaya tasu ta daban ta tajissimi mai da Allah jiki ma'ana tafwidi a fawwala ma nan da Allah ya ce kaza shi kadai ya san abin da yake nufi da haka mu fawwala masa shi kadai ya san abin da yake nufi a'a sun ce ba zai yi a faɗa haka ba tunda dai Allah ya faɗa dole sai an gano me yake nufi ba zai yi faɗa ba ba a gano me yake nufi ba to wannan yana daga cikin abubuwan da abubuwan da insha Allah za mu tattauna akan ahadisu sifati da ayatu sifat na farko dai a waɗannan kamar da nace malamai magabata salafu da khalafu wasu suna tafwidi ma'anar tafwidi su ci Allah shi kadai yasa abin da yake nufi zan fawara masa wasu kuma suna tawili tawili su yi tawili da abin da zai yi daidai da matsayin Allah tabaraka wa ta'ala da tsarkake shi gabarin yayi kama da halitta wannan shi ake ce matawili kowanne an ruwaito shi daga salafu mun sha karantawa mun sha karantawa tawilin Abdullah ibn Abbas tawilin su Imam Bukhari tawilin su ga sunan dai ga sunan dai ga sunan dai tawilolan da suka yi da yawa da haka tawili ba na yan bid'a bane tafwidi ma ba na yan bid'a bane dukkan shi da tafwidin da tawilin duka na ahlus sunna ne abinda dai ba nasu ba mazhabin su ba shine hamlu hadhihi nusus ala zawahiriha daukar su akan zahirin su dole in yace hannu hannun dai ne wannan tajsimi ne in yace kafa kafa dai ce ba tafwili ba tawili to masu wannan mazhabi sunan su mujassima kuma yan bid'a ne yan bid'a ne kada a damu da in sun cika gari da cewa yan bid'a ne a su yan bid'a ne da wannan bid'a domin sun ce ba su yadda da mazhabin salafu ba da khalaf duk ba su yadda da mazhabin ayyimma ba saboda haka daga ciki akwai wanda aka fita da jiyoji a kan shi shine hadisul jariya hadisul jariya din nan wanda lokaci hudu to hadisul jariya din nan wanda a gurguje ko da ba mu zo tahlilinsa ba da ƙayoyin da ke tattare da shi wanda shi ne malamai suka ce bai isa a kafa hujja da shi ba akan a yi Allah digiri cewa Allah yana sama domin lafazin hadisin wani mutum ya ce ina da wata kuyanga ya zo ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ina da wata kuyanga tana min ciwo toran nan sai ta yi sakaci har ɗaya ta zo ta ɓata aka tambaye ta ta ce watan a kura ta cinye ko kuma ma'ana namun daji sun cinye misali to wannan sai fushin zuciya ya sa ya ta kwada mata mari to kuma yana da watan yana son yana da yanta wuyayen bauta a kansa ya ce manzala sallam na iya yanta wannan ma'ana ya dan yi mata tasliya da abin da ya mata ya iya yanta wannan sai manzala sallam ya ce mata a cikin lafazin hadisin aina Allah don yi Allah na son ya gano mumina ce mai imani ce sai ya ce mata aina Allah aina Allah qalat fis sama sai ta ce fis sama wai mana aina Allah ina Allah yake ita kuma sai ta ce fis sama yana sama sai manzo Allah ya ce yan ta ta lalle mumina ce to cewa ta ce fis sama kuma annabi ya tambaye ta sallallahu ta'ala sallam aina Allah kuma ta ce fis sama don haka Allah yana can sama da wannan hadisi Allah yana can sama da wannan hadisi to saboda haka wannan hadisi ne insha Allah zuwa gobe saboda yanzu abin da ya rage mana minti da ya wuce uku ba magana ce doguwa dan du'awa guda ba ta dauka saboda haka za mu ji meye matsayin malamai kan wannan hadisi daya malaman hadisi me suka faɗa akan ƙayoyin da ke tattare da hadisin don haka ba za a bai isa a kafa hujja da shi akan tabbatar da Allah yana sama ba saboda dalilai yana da dalilai waɗanda za su hana a yi istidlali da kafa hujja da shi akan cewa Allah yana sama wannan kenan sannan na biyu a ji matsayar malamai kan wannan to duk ma an ji ainihin Allah duk ta inganta to ya malamai suka ɗauki wannan za mu ɗauko su kowane malami sai an ji shi da littafin shi da inda ya yi magana ba magana wai saƙa ba ce magana ce wani tafi shekara dubu wani littafin in ka ɗaga shi magana sai tafi shekara dubu don shi mai littafin ma ya kusa shekara dubu da rasuwa mata gidan ce wai maganganu su saƙa saƙa ɗin da yanzu yanzu magana ne yana na raye in ba yanzu ya mutu ba yana na raye amma saboda bugau bugar da hankalin mutane sai a ɗauka waye magana sabuwa ce su sakaf ke yinta a ba su sakaf ke yinta ba ba su gumari ke yinta ba ba su kausari ke yinta ba magana ce wadda ta fi shekara dubu malamai sun makari da ita yanzu ne wasu watan yan amsa kuwa suke ɗauko ta suna wani terere da ita saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah za mu ci gaba da wannan bayani wannan bayani ba za mu daina shi ba insha Allah saboda amana ce amana ce matukar wani zai busa baki ya ce ma malaman sunna irin su nawawi irin su ibnu hajar irin su irin su abul walid al baji irin su al hafiz ibnu hajar irin su nawawi irin su abubakar ibn al arabi da sauransu da sauransu ya tarkata su ya ce yan bid'a to kaga ba zai yi ba saboda maganganun wasu tsiraru Allah ya mana muwafaqa wannan baiwar Allah da ta aiko da wannan kwafi bangiji Allah saka mata da alkhairi na addu'o'i Allah saka mata da alkhairi shekun mu maulanmu a sheikh ibrahim sahihi radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wanda ya koma zuwa ga rahmar ubangiji yau shekara 23 radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya koma zuwa ga Allah a cikin wannan wata mai albarka a sha uku ga watan ramadana Allah jaddada masa rahma Allah jaddada masa rahma Allah ya ƙara masa kusanci da Sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam Allah ya ƙara masa kusanci da Maulana Mushi Muhammad Tijani Allah ya ƙara masa kusanci da Maulana Mushi Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu Ubangiji Allah ya ƙara kyauta bayansa kuma Allah ya ban mu akan sawunsa alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkarsa Allah ya ba mu albarkarsa sauran shehananmu duk da suka riga ya Ubangiji Allah ya jaddada musu rahama Allah jaddada musu rahama Allah jaddada musu rahama sai mu karanta Fatiha da salatul Fatiha Allah kai da gare su bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين